إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفوته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله سوف نعيش اليوم مع الخطبة الثمانين والتي نستعرض فيها أهم ما وقع في تاريخ البشرية في مثل هذا الشهر في مثل هذا الشهر شهر ربيع الأول حدث حدث أكبر غير مجرى التاريخ وشهد فيه العالم أكبر ولادة وأعظمها هذا التاريخ وهذا اليوم المبارك في مثل هذا الشهر المبارك جاء بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأظهر للعالم شخصية لم توجد مثلها من قبل ولا يوجد مثلها من بعد هذه الشخصية شهد القرآن بعظمتها وكرمها وفضلها وأجمع المسلمون جميعا على فضلها وعظمتها وشهد غيرنا من اليهود والنصارى واللادينيين بعظمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر يا المسلمين muna tattaunawa ne cikin kutuba ta 80 a wannan kutubar ta dace da watan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haihuwar da duniya ta tabbatar ba a taɓa yin kamar ta ba kuma har tarihi ya kare ba za a maimaita irin ta ba wa haramun alal ayyami ijadu mislihi haka alfaza suke cewa haramun ne dare da rana su samar da irin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alqur'ani ya shaida musulmi sun yi ittifaqi har arna sun tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine mafi girman halittar da Allah ya samar a doron ƙasa shine mafi daraja babu kamar shi haka tarihi ya tabbata amma shida ta farko ta alƙur'ani ayoyin da muka karanta sun yi bayanin irin falala da girman da Allah maɗaukakin sarki yawa almana Allah sallallahu alaihi wasallam irin su cikin alƙur'ani suna da tarin yawa amma dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam turo shi ga duniya rahama ce ga dukkanin mutane wanda ya imani ya karɓi shirya shi wannan ya dace da rahamar a duniya da lahira wanda ya ƙi karɓar hiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai hasarar duniya zai hasarar lahira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kwarjini yana da girma yana da daraja a idan Allah a idan masu imani a idan duk halittar duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da girma ta warzi duk al'ummar duniya in sun tashi kamba ma shugabanninsu sukan yi karerai su rubuta a littafi su yi wasan kwaikwayo su yi fina-finai su yi dokumentin rayuwarsu amma sai ka tattar karerai sun cika wannan tarihi banda tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan musulmi ya faɗa arna sun faɗi irin falalar da Allah maɗaukacin sarki ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wani arne ke faɗi dangane da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa cewa sahalun fi abumatihi basibun fi haibatihi yace in ka karanta tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam zaka tadda mutum ne mai matukar girma sai dai yana da sauki cikin ɗabi'ar shi sahalun fi abumatihi yana da girma yana da buwaye yana da kurjini amma sai ka tada yana da saukin hali basirun fi bai haibatu duk wanda suka tsaya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata yana da kurjini amma sai ka tada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma a daidai lokacin kamar abokin wasan yara yana ma wasa da kananan yara yayi wasa da sa'annin shi yayi wasa da tsofaffi haka tarihin addinin musulunci ya rubuta ɗaya daga cikin arna ya kalli tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai sai hadihi ummatul islamiyya akhrajat al ulama wal udaba wash shudu'an wal asatiza wal muallimin assasaha sallallahu alaihi wa sallam wa huwa fi baitin min tinin fil madinati yudiru al umur bi ahsani al ahwal wa bi hudu'i yake cewa wannan ita ce al'ummar musulmi al'ummar musulunci ta fitarwa duniya da malamai ta fitarwa duniya da adibai gwarazan mutane ta fitar da malaman jami'o'i ta fitar da masu karantawa ke duk fajar rayuwa idan ka samu akwai masu riko da tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma wannan al'ummar idan ka kalle ta wanda ya assasa ta ya sa mata dan ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake sa mata dan ba yana cikin ya daki na yunku a cikin garin Madina duka in ka bude hannuwanka in kai tsalle sai ka kura daki a cikin wannan dakin sanan ya juya tarihi ya juya akalar duniya haka nan wani ya sake cewa dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an haife shi cikin kungurumin sahara yana da kyawawan ɗabi'u yana da rashin girman kai yace ya canza tarihi canjin da alfu wa alfu kisra ba zuwa duniya ba alfu wa alfu kaisar ba zuwa duniya ba yace yana cikin ɗaki na yunku na taɓo ya juya tarihin duniya ya juya akadar duniya canjin da kisra da kisra dubu ba su samar ba canjin da kaisar da kaisar dubu ba su samar ba kisra su ne masu mulkin kasashen farisa kaisarawa su ne masu mulkin kasashen rum wannan kasashen guda biyu su ne suke juya akalar siyasar duniya a wannan zamani kai ka ce a zamanin baya lokacin da rasha da amerika suke juya akalar duniya a irin wannan lokacin aka samar da manzon allah sallallahu alaihi wasallam amma ya juya tarihi canjin da har abada ba za a sake juyo da shi ya dawo da baya ba lalle ba za a sake shafa sunan musulmi a akalar duniya ba kuma musulmi har kullum suna da kalma da ba su faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna Allah zawali al-ard fara'aytu mashariqaha wa magharibaha wa inna mulka ummati sayablughu ma zuya minha yace Allah ya tattaro min da duniya na gani ta gabana kamar yadda ɗan geography ke kallanta a ƙwallon da ke gaban shi ya ce na gano gabacin duniya na gano sassanin duniya duk inda na hanga ce na rantse sai mulkin al'umma ta ya je wannan gudu sai an samu masu la'ilaha illallah sai an samu faɗin la'ilaha illallah a wannan gudu sai an samu tasirin musulmi a wannan gudu hadhihi shakhsiya allati natahaddathu anha shakhsiyatu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam انقسم حولها آراء المسلمين الرأي الأول والفريق الأول يرى في مثل هذا الشهر وفي مثل يوم ولادته إن صحت ولا يصح ذلك تاريخا أنه يجب الاحتفال بمولده والاحتفال يتضمن على الأناشيد والرقص والطواف وكل ما لا تتصوره عقول العاقلين kashi na farko dangane da tarihin wannan da muke tattaunawa wannan mutum mai girma mai daraja kashi na farko na al'ummar musulmi suna ganin idan wannan watan ya zagayo ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zagayo wajibi ne sai an yi bikin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bikin ana yin shi da waƙoƙi ana yin sa da kaɗe-kaɗe ana yin sa da zagagari ana yin sa da duk irin haukar da ɗan adam ba zai iya sawa cikin kwakwalwar shi ba in ka dunkula a ce murnar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana ganin duk wanda bai yi wannan ba kamar baya san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ma ya cikin manzon san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk kabar gadar da mutum yake duk barnar da yake in za a yi wannan rawar da kai zaka zama to ɗan iskan annabi ko ɗan dabar annabi ko ɗan ganyen annabi ko mawaƙin annabi kai ke nan kana cikin mutanen ƙwarai kana cikin mutanen arziki in kana cikin wasu cewa man ahadasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun ana ganin cewa baka cikin musulmi tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya saukar mai al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ورضيت لكم الإسلام دينا ما لم يكن ما لم يكن في ذلك اليوم دينا فلا يكون إلى يوم القيامة دينا أرند وانا آية سوكا duk abin da bai amsa sunan shi na addini ba har Allah madaukakin sarki ya tashi alƙiyama ba zai dauka sunan addini ba haka kuma wannan tafiya da muke magana a kanta shi annabi sallallahu alaihi wa sallam irin wannan rana ta mai mai ku a kan shi sau 63 arba'in kafin annabta ashirin da uku a bayan na annabi goma yana maka ko goma sha uku na maka goma yana garin madina ba wata rana da ya ce bara in yi godiya ga Allah a ranar haihuwata na yi waka ko na yi biki ko na yi wake ko na tara mutane a sa kyalle a sa fitulu a haska gari babu wannan a tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk mai bincike hadisi na ƙarya ba zai iya samowa ba wanda yake bin shi a baya a cikin tarihin duniya ta kaf abubakar siddiq shi ne awwalin siddiqin min awwalin alam ila akhiriha shi ne siddiqi na farko duk siddiqan da aka yi a kowane annabi suka zo tare da shi yana bayan abubakar siddiq radiyallahu anha abokin shi kafin musulunci abokinsa cikin musulunci ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يا أورا مشي إسا تنتنا كرمر يارينا إسا كأي بدر ودي أورا bayan ya rasu shi ya gaje shi akan karagar mulki kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yake cewa duk wanda ya mana abun arziki mun rama mai kar ya yi mana gori mun rama mashi wanda kadai ba mu ramawa ba abubakar ne mun bari Allah madaukakin sarki ya mai sakai duk abin da kawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rama ya ninka yace amma abubakar mun bari Allah kadai shi zai biya shi duk da wannan kauna da suke tsakanin shi yace inna Allah tarada min qalilan law kuntu muttakhidan ahadan khalila la takhassu ababakar khalila yace Allah ne ya dauke ni badadi majidadin shi inda zan samu majidadi a cikin mutane da na mai da abubakar siddiq ya zama to majidadi amma duk da wannan rana ɗaya tak tarihi bai taɓa cewa ga ran da abubakar ya ce bara mu yi bikin maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya gaje shi Umar ne Umar dan Khattab wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi gaba da gaba wallazi nafsi bi yadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in yace Umar na rantsa da Allah ba wanda zai yi imani sai ya so ni sama da yake son dan shi sama da yadda yake son uban shi sama da yadda yake son kowa a doron duniyar nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya Umar baki da baki Umar yace wallahi la anta ahabba ilayya illa min nafsi yace na rantsa da Allah manzon Allah ina son ka sama da kowa in ban da kaina saboda hadisin haka ya faɗa min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in dan shi iyayen shi da sauran mutane amma ba a ce kai inda ake magana ba zai ce manzon Allah ina son ka wallahi in ban da kaina ba wanda nake so kamar shi zai ce la ya Umar yace ba zai yi ba yace wallahi hatta akuna ahabba ilayka min nafsi sai ka so ni sama da yadda kake son kai yace manzon Allah wallahi al'ana la anta ahabba ilayya hatta min nafsi yace na rantsa da Allah ina son ka sama da yadda nake son kaina yace al'ana ya Umar yanzu ne kai imani ya Umar da maulidi yana cikin imani yana cikin rukunan musulunci da kuma manzon Allah ya kara mai sai ka so da sama da yadda kake kansa sai ka yi mulki sai ka yi bikin ranar haihuwa wannan abubakar kai ba Usman Bundurai wanda shi kaɗai ne a tarihin duniya ya aure ‘ya'yan annabawa biyu, banda shi ba wanda ya taɓa haɗa wannan, ya sa ake kiransa Bundurai. Manza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya na rantsa inda da ta ukun za mu ƙara ma. Da aka zo za a yi bai'a a yakin Badar. Manza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya aika Usman ibn Affan da ya ɗora hannun shi ya yi mubaya'a sai ya ce wa haza da Usman. Kowa nasa hannun ya ɗora da uwar shi ta aibe shi da shi. amma Usman dan Affan hannunsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora mai dai wakilcin shi amma duk da wannan ranar ya hauka da mulkin sa yayi shekaru da rana ɗaya bai taɓa yin wannan maulidi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Ali radiyallahu anhu shine dan rubon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cin yana karami manzon Allah ya rike shi ya aura mashi ishi wacce ta fi kowa kama da shi a duniya malamai in suna ba da labarin yadda taho ko su safafafai suka taho za su ce maka tamshi la tuhtiqu mishyakahu tana tafiya ba ta kure takun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yake takawa haka take takawa amma da rana ɗaya ba ta taɓa cewa ba a sayo alawa ko a sayo biskit ko a sayo kek a sa birthday ko murnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bai taɓa rayuwa a tarihin ta ba in na jadar sai magana tsawon tarihi ta kaf na ƙurunul mufaddala na na sahabbai na tabi'ai atba'u tabi'i ba wanda ya taɓa samun wannan a cikin tarihin musulunci malamin suka ce inda maulidi ya kai a yi daɗin ja a kan shi ta ya kashi ta fi martaba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta in za a shiga ban daki tun malamin ido sun fara a shiga da kafar da in za a fito a kafar da fito da a fito da kafar a shiga da kafar in za a fito a fito da kafar dama yana gaya mana cewa kar ku fuskanci al-qibla la tastaqbilu al-qibla wa la tastadbiruha wani sahabi yake cewa na rantsa da Allah tsuntsu da yake yawo a sama yace in akwai karatu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mura karatu a kan shi wani arni ne mamaki yace allama kuma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kullu shay yace allama na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kullu shay'in hatta al-qira'a yace na rantse da Allah ba abin da manzon Allah ya bari bai gaya mana ba har yadda za mu tsuguna ne ka shi ya gaya mana to za a yi musulunci a samu babin kashi babin shiga banɗaki babin alwala babin cin abinci babin aure babin bismillah babin kiran sallah babin komai babin maulidi ne babu a tarihin musulunci kuma duk waɗannan mutanen masu alfarma min yi istifaki ni da kai dukkanin su mutane ne na kwarai ba wanda ya fi su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in a gurin musulmin kwarai ne wanda suka biyo bayan su da furicin manzon Allah su ne almajiransu wanda suka biyo bayan su su ne almajiransu ya za su kasa gano alkhairin da ko kuka gano kuma Allah dukkanin alkhairi dunkule shi yace law kana khairan la sabaquna ilayhi haka masu imani suke cewa duk abin da ya faru idan akwai alkhairi magabatan mu za su gabace da haka wannan sune kashi na farko cikin musulmi suna ganin wajibi ne duk wanda bai ba baya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma babu nassin da yake wa musulmi yayi maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ka ahli sunnati wal jamaa والذي يدين بعقيدتنا ويدين الله تعالى بها لا نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بمولد أي عالم من العلماء وإنما مولد النبي صلى الله عليه وسلم في اتباعه واقتداء بسنته والضب عن سنته والحذر من البدع وأن نصونه ونصون سنته بنفسنا وأنفسنا أبدا أهل السنة سكي اتفاقي سكي إيماني ba wata rana ta murnar maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wata rana ta murnar zagayowar haihuwar kowa cikin malaman duniya babu wannan rana abin da ake kira a maulidi na musulunci wajibi akan musulmi a kowace rana a kowane wata wajibi ne ya rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ya kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi kulli saghiratin wa kabira duk ƙaramin abu in ya motsa ka bi manzan Allah duk babba in ya motsa ka bi manzan Allah kuma karka ji ciwon a gaya ma magana saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu muka ce wallahi nafsi bi yadihi la yu'adukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'i in za ka ji tsoron a gaya ma magana ka bar sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu babu imani babanka ne zai gaya ma ka bari babu imani ɗanka ne zai gaya ba ka bari babu imani matarka ce za ta biki kake so ta taka sanna ko ta zage ka ko ta banta in ka mata biyayya wallahi har yanzu imani ka bai cika ba dole ne ku yi faɗa da ɗanka dole ku saba da babanka dole ku ɓata da matarka dole ku ɓata da kowa idan za a taka kowace sunna cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne imani to maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kare sunarsa a kowane lokaci ba a barin ƙarama ba a barin babba فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله يقول نارا سيد رايورك فلا وربك الله يقول نارا سيد أبنجدك لا يؤمنون فلا سي إيمانهم شكر مسلم جددتين جدقوفين يقوى حتى يحكموك فيما شجر بينهم har sai sun hukunta ta cikin duk abin da ya taso tsakanin su kowace matsala ce sai an ji mai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa in manzon Allah ya faɗa ba za a tsallaka ta ba fi ma shajara baina thumma la yajidu fi anfusihim harajan sannan a ransu ba za su ji tsuta ba idan an ce ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa yusallimu taslima imanin masu imani shine za a kara martabar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a kare mutuncin shi da rai da kuma duk abin da ran saman nan in za a taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ka ji tsoron ran har yanzu babu imani in za a taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ka ji tsoron dukiyar har yanzu babu imani in za a taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ka ji tsoron rayuwar ƴaƴanka a bayanka har yanzu babu imani in za a taɓa manzan Allah ka ce akwai marayu har yanzu babu imani wallahi sai ka karbi kalmar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sau da kafa ba zaɓi ba zaɓe sai ka da shi ne abin kallo a duk tsabin da ta cikin rayuwa waɗannan kuma kowa yana da kusure cikin wannan al'amari in al'amarin da ya ta kuma lokacin muka rinsa ido dan a zauna lafiya wallahi babu zama lafiya a taka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan a samu fahimtar juna wallahi babu fahimtar juna a taka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ahlus sunna muna murna da wannan batacciya muna murna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowace rana ranar murna ce da shi amma murna ta cikin aiki da shi in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum in kuna san Allah ku bi in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in kuna san Allah ku bi yuhibbukum Allah in Allah ya tabbatar kun bi manzon Allah sau da kafa inda ya taka nan kuka taka yuhibbukum Allah Allah madaukakin sarki sai in kai da awar kana san Allah kana san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wallahi kana ruwa haka yahudawa suka faɗa haka nasarawa suka faɗa nahnu abna'ullahi wa ahibba'u mu ne ƴaƴan Allah mu ne masoyan Allah madaukakin Allah ya ce falima yu'azibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq inda gaske ne Allah yana san ku tambaye yake azabtar da ku da zunuban ba matsalar bacci ka ce kana matsalar a ce kana san ba matsalar bane ka ce kana san Allah matsalar Allah ya ce yana san ba matsalar bace ka ce kana san manzon Allah kowa zai iya faɗi matsalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana san kai ce matsala dan haka kai rayuwarka ka yi binciken menene ya dace da sunna menene ya dace da karantarwa me ya dace da karatun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bi sau da kafa wa bil ikhlas kana fatan Allah madaukakin sarki ya amsa maka wannan shine ake sa maka fatan za ka dace اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والبدع والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عبد الله اتق الله حيثما كنت وأتبج السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دنا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وعلمنا منه ما جهلنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله